شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدأ كراتم الشفاء بتحديث حقوق المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومتاشي الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات babi na hukunci magana a kan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyanar a hannayen babban Allah subhanahu ta'ala alaihi wa sallam من المعجزات معجزات وكم من انا ودي فإن وشرفه به من الخصائص وابو ان الله يكي قلت من ظن الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليه من الخصائص فان تكون ابو بوا وان دباقوا يكي خامن تبقي النبي النبي ما تكون والكرامات وكما كرامه الله تعالى يبارك manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan babi duka ya kunshi waɗannan abubuwa kafin su shiga wannan babi akwai su abubuwa da malamai su kama guda tara kuma dukkan su abin mamaki ne amma suna da bambanci ya kamata mu kawo su a nan farko wani su a cikin littafin amma na yi kokari na binciko su domin su zama shimfiɗa ga babin magana akan mu'ujizoji a bambancin mu'ujiza da abin da ba mu'ujiza ba. Abin da su ne akwai al-mu'ujizatu, akwai al-karamatu, akwai al-ma'udatu, akwai al-ihanatu, akwai al-istidraju, akwai al-ihad, akwai al-sihar, akwai al-sha'awatu, akwai al-mukhtara'atul asaliya. Wannan abubuwa guda tara za mu ji bayanin bambanci da ke tsakanin kowanne domin duk abubuwa ne suke bayyana na ban mamaki ta hanyar idan mutum bai san bambanci tsakanin su ba sai ya ɗauki ɗayan ɗayan kuma yana da cikin rashin adalci ma komai haɗa mabambanta da raba masu kalli masu kalli a haɗe masu bambanci a raba sai mutum ya haɗa mabambanta ya raba masu kamanni ba ya abin da bai dace ba. Ya kuma ganin suka ce al-mu'min da su hiya amrun khariqun lil adad. Kuma tambaye ka menene mu'jiza? Ka ce hiya amrun khariqun lil ada. Wani al'amari ne da ya saba wa al'ada. Makarulun da tahaddi wanda kuma aka haɗa shi da fito na fito. الذي هو دعوى الرسالة في دعوى الأمة مع عدم المعارضة تارد فقرة فقرة سود أبن إذا النبي يتحدي النبي الله يا أيكوني إيه سيدي الله يا أيكوكا يا كذا يا كذا يا كذا kuma aka samu duk waɗanda suke da awon ƙaryata da suka kasa wani abu wannan mu'jiza kamar bayani take cewa Allah ya gaskatar da annabin da ya aika wasu malaman suka ce abin da ake cewa mu'jiza amrun yuhibullahu wani al'amari ne da Allah yake bayyana da shi bi hilalati al'ada ba yadda aka saba ganin ta al'ada ba a tare da mudda'in nubuwa inda ka haddin mulkirina lokacin da zai fito na bisa masu inkari ala wajhin ta wata fuska يعجز المنكرون يعجز المنكرون gajiyar da masu inkari a amali ikirani da musulmi ya ci da za su iya ba da abin ba. To abin da ake kira mu'ujiza mun ji bayanin ko amrun shariqun lil adati yazharu ala yadi abdin salihin المعجزة أمر خارق من العادة يظهر على يد نبي وأنا الأمر منه بيسا وهو العادة كما قد هو تهني أقول معجزة تهني يشمل القول والفعل والترك وخلص هو من دعا الله صلى الله عليه وسلم يقوم هنن تعدسون وتسلكا يحق في الوالد دون السيايا ينا فرارا yana kuskura yana kuskura ta tsakanin yan yatsunsa kuma a gaske gurin su suka sha wannan ruwa suka guzuri da su suka yi alwala suka yi wanka wannan da su duka kan kowa aka yanka hannunsa shi za a gani suka yi ana sallah wanda Allah yana cewa da bayansa ku daidai ku sau ku haɗa ta haɗa sallah ina ganin waɗanda ba su shiga sallah sosai ba ba tare da ajiyo ba fa yana kallon gabas amma abin da kuke motsi a baya na baya koya ne wanda ya ɗauko hoton bayan gaba ya sa ma a gaba kuma ya bashi wani ido ma'anawi wanda yake ƙarƙanin wanda yake ƙarƙanin wannan na ji zaki kamar abin da dailan ya rawaito cewa an cire idan abu ƙasada a wajen yaƙi a tsaron cibiyar da suke rike da shi kawai ta rike kwayar tana fito za ta faɗi ta horon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi shi abin da ya dame shi ai maza a cikin masa kwayar don ya samu sauƙi da ɗorotan da take masa sai manzon Allah ya kama kwayar ta murza ta suwa ta cikin wannan ta sai ta kuma ta zauna ta ci gaba da gani a nan jigar dutse ta bayyana jigar ta farko mayar da idan yadda yake zuba ta biyu dawowarsa yana gani kamar da biyun wanda yana na a cikin bidayatu sun ila kabilin rasul ajibin bin abdulsalam da shi albani ya hakikin sa wannan sun kujira ce haka nan akwai alfarahu aslun khariqun lil ada يظهر على يد عبد صالح غير مدع للنبوه wani al'amarin mamaki da ya bayyana a hannun wani mutum na kai wanda ya uku da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kan sunna yana cin halal wani al'amarin mamaki ya bayyana a hannun ka wannan shi ake kira karama karama kan kasin ila ismail akwai al-karamatu al-amma akwai al-karama al-khassa al-karamatu al-ammatu kowa yana da karama ومن قسم كيف المسلم ما كرامات ولقد كرمنا بني ادم هذا يتكلم كمسلم ما كرامات الا يمتع لا كرم ما كده يكا مسلم كما يكا مسلمين كما يكا الامه من ذنب الامه القراني الامه حديثي الامه اللي بتحتاج الامه درجه من ذنب يكون منذ درجه لكتاب يكون منذ درجه وينفع تكون الامه كما ظن الله المسلمين كما النبي wannan karama kuma al'amarin karama Allah zai ba mutum karama kowa gwargwadon imanin sa gwargwadon yadda Allah yake kaunarsa وقال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه اذا احببته فاجوا كرسان حديثي وانا سند الله في مكة شيء كرما وجه مكة ومن قبل كثير يقول ليس الامر ان تحب ولكن الامر ان تحب ba ka ce kana da shi ne karshe ba sai ma a ce ana son ka duk wanda yake yana Allah Allah yana son ka akwai wanda Allah yake so akwai wanda Allah ba ya so ya ka aka ce mutane sun kafi gida biyu man yuhibbu humul wa man yuhibbu su kai kokari ka zama cikin man yuhibbu humullah ko ka zama cikin man yuhibbu humullah dukkan cikin wanda Allah yake kin su kuma cikin wanda Allah yake so kuma kuma abin da ya faru da Umar bin Khattab waliyun waliyyi yana masallaci yana kuba wani sahabi ya tafi jihadi can kilomitoci dubai aka fatar yaki aka kuma shi kuma yana kuba su kuma suna filin jaga kama a ce suna mai duguri ko suna haigar shi kuma yana kano misali da kuba وقيام سارية الجبل الجبل sahabbai da shiga sun san kasa ya tafi wajen yaƙi kan ana yaƙi ya kuma umar ya masa magana daga Madina ashe rundunar yaƙi ta kullo ta wani ɓangare ana shi sariya da bai ji wannan murnar ta umar ba sai fito musu ta gaba su kuma su kashe su a kashe su sai Allah ta'ala ya ba umar karama ya ce ya sariya tun jabar ya sariya shiga bayan dutse suka wannan mutum ne suka koma bayan dutse sai a dawo ke cewa ai murya sai da umar ya biyo cikin sahabbai shi Umar ya kira sunansa Allah ya ɗaukar su muryar ya jefa ta ya watsa ta wannan yanzu ne ya ce ma abu ne ne tun daga ana da hanyoyin internet international network ana da GSM din nan ana da fax ana da waye amma lokacin duk ba waɗannan karama ce Allah ya wasi da Umar wannan karama irin wannan ana samun mutane na kwarai da Allah wanda suka tsaya kan abin da manzon Allah ya kawo manzon Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda Allah yake cewa ala inna awsa Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun man kana mu'minan taqiyyan kana lillahi waliyan haka kowane mutum gwargwadon ƙaunar da yake wa Allah gwargwadon kusancinsa da Allah gwargwadon karramawa da mutuntawa da ɗaukakawa da darasawa da ƙasar da ƙasaita da girmamawa da Allah ya masa. ذاك الله يسامح كل من ينفع المؤونة في المؤونة في مكوك سنين في مكوك شعب نأكو أمر خارج للعادة شما الأمرين جلسا قارا أبن لأكي جميع كل يظهر ليك بينا على يد بعض الأول أبو سارا كما قالوا لك يعني أدنار المسلم wanda ba a san shi da wani aiki na ƙarshewa ba shi da wani bala'i da nemo wani taimako daga Allah Allah ya masa taimakon خصوصا من شدته don Allah ya fadda shi daga tsanani ka shiga musiba ka shiga bala'i abubuwa sun tsaya ba abin su daga halittu ya Allah ka ce ka mun su samu abin da zan ci har sai na ajira kawai sai ne sallama yake wa dan zan da kasuwar nake shi na zan ka maka bugun shi gaba daya Italiya ko da makaroni da wannan cikin kuma kuma aiki fa Allah ya tuku dan shi ba Allah ke ji mutane da yawa yanzu gidanka ita ta alhamdulillah Allah ya saka ma da alheri kai da bayan ta hannunka shi wani maka godiya da bayan shi wani maka godiya da bayan ta hannunka a wannan rahmat haka akwai wani mutum da shek Usaimin ya kawo a cikin littafin sana shehun al'aqida da wasiya shi yana kan jaki ya kashe kaya mai nauyi ba zai iya ɗauka ba shi tsohon sai ka zo tsakiyar daji sai jakin ya mutu na kawo a kanka ita Allah na neman taimako a taimaka min ka tafi jakin nan ya kara samun da kaya gida don ba zai ɗauka ba in ka so na an ci gida ya mutu da ya yi sallah raka a biyu ita da jaki ya yi hannun a tashi na kama kaya ya mayar kan jaki ya hau jaki suka fara sa gida Allah ya ce ce ɗansa maza ku sauke kayan nan daga kan jakin nan matacce ne ya riga ya mutu na nemi alfarma ne na nemi taimako ne daga Allah ya bani dama ya ƙara kuɗin da kayan gida kuma ɗauke kan da kan jakin sai ruf da ba ya mutu wannan ma'ana ce sannan abu na su al-ihana ihana wulaƙantarwa Allah yana wulaƙantar da wani mutum kuma abu Allah ya masa saɓanin abin da ya ma amma mutum ya mutu kazzab an ce wani mutum ya zo idan yana ciwo manzon Allah ya shafa idan idan ya warke kuma kai ma ka ce kama annabi ne da wani ne ce shi shafa idan sa kuma sai da kai addu'o'in sa na kinka ana shafa idan sai makance kuma ihana ce tsakanin abin da ya ba ta maka haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala bayan an farko masa ruwa a wasu jijiya kamar da ya farko ya alwala ya kaza a cikin azuwa ya bubugo ake sa mu wani sahabi in Allah ya raya ka ka samu tsare za ka ji tare da gurin nan tun daga magona sakamakon wannan albarkar ruwa za ka ce ku ce mata kaza an san da shi shi albarki ba ruwa a wani gari addu'a an samu ruwa za ka kai shi wata gidi ana dan kwarfa da ana samu kaɗan kaɗan da ya addu'a ko kan yansa su ta kafe haka al'ihana sabanin abin da ya nema aka masa idan mutum ya tara mutane ya yi wani abin jirewa sai abin da ke yiwa aka san abin da yake nema iyo to wani shi ake kira ihana a tozarta mutum da aka haɗanta mutum ne a cikin abin da ke nema wanda shi ake kira ihana al-istidrak sai al-istidrak shigo shigo da jiki shi ma amurin khariq wal al'ada yadharu ala yadi fasiqin mustaqim lil uluhiyya istidrak wani abu ne yana na ban mamaki a hannun wani mutum da yake da'awar allantaka ko kuma yake da'awar babu Allah ko yake da'awar wato cewa ba ruwansa da addini sai kuma an yi masa al'umma ba amma gwamnatin Rasha da suka jin juya hali a daga ɗari tara da sha bakwai suka ce ba Allah Allah ya ba su cikin zamani ko abin mamaki suka yi makaman bugaye sun zama su ne a 1970 suka fara harba ɗan adam da suka daga duniyar da ya hau kan wata amma a ƙarshe Allah ya so zarta su a alif da ɗari tara da tamanin da tara Allah ya rubuta gwamnatin ka kai ba ba sai an bula da ake ci yanzu a rasha wannan cikin daji da Allah ya mutu la hasabanna alladhina kafaru annama nulli lahum khayrun li anfusihim innama nulli lahum liyazdadu ithma wa lahum azabun muqim wannan shine ihana da raji wani mutum ya ga yana faɗin Allah yana keta hanyar Allah yana aikata laifi amma lafiyar sa yana ta samun kuɗi kasuwa lafiya ba lafiya jiki lafiya ba jarabawa ba tukuna ba ciwon kai ba zazzaɓi ba mashakara ba asa'a lafiya lau Allah ba ya san na zuwa hadisi idan Allah yana son ka da alkhairi ya tora maka wata musiba da zai kankare maka zunubi ko ya kara maka daraja aiki babu wata musiba da za ta afka musulmi ko da tsaya ita ka shi Allah ya mai masa da ita kafara da zanubin su to kun ga isi jihaji kenan a fasta kana tattara kana samun kuɗi lafiya ka ka san ka ake ake ko tara ka ake laifin ka shine yawa a kama ka da kira na alkiyama al-irhab al-irhab أمر خارق للعادة يظهر على يد نبي قبل بكتته al'amari ne shi na ɗan mamaki da aka bayyana a hannun wani annabi kafin a aiko shi ya zama annabi kamar abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam na tafsir kama shi ta ce wa annabi kinwa kuma in ya wuce karfin duwa ita da suna assalamu alaikum ya rasulullah idan shi kafin a aiko shi ya gane shi da shi masa sallama in ji wannan shi ake kira ilhafa abin mamaki da bayyana a hannun annabi kafin a aiko shi da annabta sannan ta bakwai a cikin a cikin kawaidun ta ƙarfin biha ala af'alin gariba nazar liman shahila kawaidahu يمكن اكتسابه بالتعلم يمكن اكتسابه بالتعلم سهل وكذا باروني ووسط انشقه da wasu al'amurka da wasu mulmule-mulmule da wasu gungunai gunguni da wasu ƙullun ɓoye wanda ake kaddara su kuma a aikata su masu ban mamaki ta hanyar bincike da wasu ƙa'idodi da wasu dokoki da wanda bai sani ba sai ya ɗauka abin mamaki ne amma ana koyansa amma yadda masu sun yi annan musa suka yi ba su zaman kai ba sun san nasa mu'ujiza ne sun san nasu sihiri ne don haka karfinsu da sihiri ya taimaka musu wajen gane mu'ujiza haka kaga su san sharri amma sharrin kuma zai musu kofar sanin alkhairi domin sun san inda sihiri dai irin nasu ne za ku gane amma shi ka suka dasa cikin ya nasu a kwatanta a su shirka da irin wannan abu sai suka yi imani su ne farkon sahabban annabi ba su ke imani da shi har tsoratar wadda su kwana ya mutu yanzu da suka musulunci kafin sun shiga musulunci ne amma suka jure barazana da ban tsoro da fir'aun da mutu wannan shi ke yana da hakika yana da asali amma koyansa da aka tashi an shi ittifaqi a hannu koyansa fa wasu malamai sun ce idan mutum yana aiki a kotu alƙalin shi ke sa wani ya koyi sihiri domin an kawo rigimar wani wani sihiri ba da abin da ake ji shi wanda ya iya ɗin haka yadda aka aka hana abu za a gano su ne na kifa ne su kanta za ne a yi kasar irin hukuncin da ba ina ci abin da malamai su cewa ta'allamtu sharra ala li sharri walakin li tawqihi wa man lam ya'rif al khabra min al sharri fa tawqihi ina na takwas al sharri ba الفائدة القتل العدل واسطة هاجر الشخص جرى الشخص أشياء على أنها حقيقة ولا حقيقة لها في الواقع. فائدة وأنا أبو ذاكر متى حكى كبر أبو هذا سيارة حكى شنو فائدة؟ الفائدة تنا جنون ولا أبو أما كوبا حكى بني. إذا ما تأوكم بسيطة في زرع أهنش. da an zura cikin wannan hukun zai ba su zama hanci daga to aka kai ka ga shigar ta hanci idan ka lalle ku kuma hanci za ka dai zan zura ina ga ya zura ya ce ba ku zaro ta kana ko da ni ce sai aga din ki jaki to ku jira ni ku to kaga ga kina ku ta ga ya ku ta bai wannan rufa'i an ce ana rufa'i da shi ma abu ne ban mamaki amma kun ba shi da tabbas sannan abu da kuma al-muqtar al-akul asriya da tsiran zamani kuma abubuwa da Allah ya bawa mutum ko musulmi ko ba musulmi ba don a ci moriyar duniya da su ta iya zama hanyar kirki ta iya zama hanyar jiya sannan wanda muke gani masu ban mamaki tun daga telefon ana haɗa waya aka kuma GSM aka zo aka zo da wato ainihin fax aka zo da internet aka zo da kwamfuta aka zo da kuwa duk da kai masu ban mamaki a intanet ɗin ma kashi kashin ɓangarori ka ci suka bayani mai yawa ka fashi bayani mai yawa kana kallon mutum yana kallon kai a ko'ina a duniya suna jira ana magana yana ba ta amfani kana ganin fuskarka yana ganin fuskarka waɗannan abubuwa ne su jiragen sama in ana yin masu gudu kaza an kuma an yi masu kasu gudun da amma ya kanke musu kasashen da za su farfa kuma gudun su da kawai su kai yawa kuma kasashen da ba su da ƙwarin gidaje wanda ba su ci gaba ba su suka gidajen da kan waɗannan yanayin shafafin da makamantarsu waɗannan ƙarshen zamani kenan wanda su ba a dangana su ga wani nau'i na kafirci sai dai ta yaya za a sarrafa su an iya amfani da waɗannan abubuwa ya bauta wa Allah an kuma duk iya yin amfani da su ya saba wa Allah an yi zuwa da aiki abin da kai magana a cikin ta ko ba haka ba haka talifin ba za ka ce sako ba ne ko tsarin zamani ne na mura rayuwa musulmi da ke amfani da shi kafiri zai iya amfani da shi Allah da cikin da makir phone ya iya sa su a masallaci a cikin sallah shi ne garaya ma da shi ne da su zai cocin da su ba a fa wani al'amari ne da ya dangana da mai amfani da su wani ta ɗaya za a sa a masallaci a ofis ko kuma ya sa ta a gidan karuwai ma ko a ce ba a san kanta ba ce sai mai amfani da ita shi yake sani ya zai yi waɗannan abubuwa duka abin da za mu shiga shi magana ne akan mu'jiza kawo su ne don mu san bambancin da ke tsakanin su. Ayat al-fasl al-awwal الخصائص والكرامات فيه ثلاثون فصلا kuma maki ma ne a wannan babu rabe ko a kawo fasalin talatin a kan mu'jizar manzon Allah abin da muke sai mu yi kafin fitar da babun nan muna so sai mu rubuta littafi mai hauka akan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da alamominta kuma za mu dinga wasu mu'jizoji kit idan aka kai samu wace su kuma ka zo jiya da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alamomin sa da za mu kokari a nan da yanke wasu al'amura a cikin ɗan karamin lissafi da yake ɗauke da mu'ajizozin annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗari ingantattu masu isnadi da kasin da kuma alamomin yadda za ka gane mutum da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sanata insha Allah قال القاضي أبو الفضلي حسب المتعلم لا إثم الله أن يحقق يثبت يتحكم فيه أن كتابنا هذا وأن كتابنا الشفاء الشفاء بتأليف حقوق المصطفى لم نجمعه لمنكر نبوة نبينا هذا أن الدكتور دم الجنكر دوان الإنكار عن نفسها بقى ولا لفاعل في معجزاته قبل سوكا أكد معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد شيء أشي مجانا أنا أحتاج إلى نقد إبراهيم har mu buƙaci zuwa ga kafa dalilai alaiha a kan annabta da mu'ujiza da tafsiri hauzatiha da kuma katange da tsarin hauzatiha da shafanta da kuma dakirarta hatta la ya tawassala al-mu'minu ilaiha har sai ya zamo mai tuka bai samu mashiga zuwa gare ta وتذكر شروط المؤجد وكما تأنبت شرطا ما يؤجد والتعدي وكما لو كنت تحدي شكل وهذا هو شيء عليه وفكاد قول من أبطل وكما قات مكان روان لروس نفس الشرائع كيف تكون لك وجه بشيء من ذلك صلى الله عليه وسلم ورده وكما جيده فألفناه wasu waɗancan da ne muka rubuta wannan littafi ba. Allah kuma muka rubuta wannan littafi ne ahad millatihi al-mulajjin li da'awati. Tabbata addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke amsawa in ya kira su. Shi yake ibadi ku suke labbaka ya Rasulullah. Amina cikin waɗannan da su aka yi. المصدقين من نبوته جسد أن أكثر من ظن الله صلى الله عليه وسلم an yana littafi ne liya kuma ta akidan dan ya daɗa tabbata musu gwiwa fi mahabbatihim lahu akan kaunar da suke wa manzon Allah su dage su tsaya wannan babban masoyi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka karkanta mana ba za mu zamu ne ba kansa fiye da babanmu fiye da babanmu fiye da ƴaƴanmu fiye da abokanmu fiye da malamanmu fiye da koginmu fiye da duk duniya gabaki ɗaya har da rabu sai mun san manzon Allah ta yi abu sannan imani ya tabbata da kowa ya yi wannan soyayyar kuma ya aiki da wannan soyayyar kuma wannan soyayyar ta fassara rayuwarsa ta awa 24 da mun fita daga bala'in da muke ciki to amma rauni ba kaunar ci babu ba sai kaunar an wasar da kaunar da muke da rauni a kai haka tun da ba san manzon Allah dole kuma mu bi manzon Allah mu ɗauki da shi'an manzon Allah tabbatar da hadisan manzon Allah su ganmu yadda manzon Allah yake kan yadda manzon Allah yake cikin yadda manzon Allah ya koyar cewa mu ciyan mu auren mu auren wa mu sunan mu mutuwan mu jana'izan mu da tafi akan tsarin yadda manzon Allah ya karanta yana rayuwa shi kyau ban da tsari ban da aiki ban da jirkitawa wanda shi ne sababin halaka guda uku idan da tuwan da kusurin ba ta rayu ka tsara ka rage ka jirkita wanda aka fata ومن مات من أعمالهم كما يزمو دئي إنما يمني هذا الشيء من مات من مصدر ديوانا دئي من أعمالهم رأيكم يزدادوا إيمانا مع إيمانهم لو تكاد إيماني أكل إيمان لذلك كدشي ونبينا صلى الله عليه ونيتنا هذه النية مؤلفة متبتر في هذا الباب أو أن ثم هات معجزاته manya-manyan mu'ujizocin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mashahira ayatihi da kuma shahararrun ayoyi da suka bayyana a hannunsa mutadulla ala azim qadarihi inda rabbih dan ce nuni zuwa ga girman darajarsa a wajen Allah mahalicinsa a sai na min ha mun zo da mu'ujizoji bil muhaqqiqi da aka tabbatar tabbataccen abu sahih al-isnad wani ingantaccen sinadi sai ta kawo mawdu'a da bai kai amma kaɗan ne ingantaccen sinadi ba aka farko mafi yawansa min ma balagal qata'a wanda ya kai ya an yanke cewa tabbas ne ko kare ko kuma ya kusa kai musu wakil shine al-qata'in العلم القطعي والعلم الظني العلم القطعي شبه متواتر a basu da kuma mun sake jinjinawa ko mun sake rabawa ita har zuwa gare ta har da ma a cikin shahiri ko cikin a'immati abin da ya shahara ko ya afku a cikin shahararrun da tafi shugabannin musulunci sai za ta amfana mutu aminu idan mai lura ya kai lura kan mutum wanda ya shiga insafi ba a danna mu abin da muka gabatar yin jami'in afarihi na kyawun wasu tabobi da kulabu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani da siyasi da kyawu da inganci da yababbiya siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bara'ati ilmi da kuma zurfi da yawa na ilmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kwarewa a cikin ilmi wa najahati aqlihi da rinjayen hankalinsa wa ilmihi da juriyarsa wa jumlatu kamalihi da kuma jumlar cikinsa wa jami'i kamalihi da dukkan dabi'o'insa da tasirinsa wa shahida halihi da abin da ya bayyana na halinsa wa sawabi matsalihi da kuma dacewa da gamdakajar na fadarsa lam yankari wannan ba zai mutu ba fi sihhati nubuwatihi wa sidqi da'watihi a ingancin annabtar manzon Allah da kuma inganci ko gaskiyar da'awarsa فكفى هذا غير واحد في اسلامه والايمان به shi wannan wa ba cikin musuluncinsa da imaninsa ina an tirmidhi wa ibn qasim wa ghayrihima bi asanidihim anna abdullah bin salam qala lamma qadima rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-madinata ji'tu abdullah bin salam babban malami ne kuma masanin at-tawhid wanda jinin yahudi amma lokacin da annabi ya shigo madina ya yake zan maka tambaya uku wanda ya san amsa ta sai annabi sai manzo Allah yake bismillah yake ya ake tsaye kama da babansa ko ya kama da babarsa tambaya ta biyu cikin manyan alamomin tashin alkiyama wacce za ta fara bayyana tambaya ta uku idan ɗan aljanna sun shiga aljanna me ya farko abin da za su fara ci wannan tambaya ba ka santa da hikima ko da wayo ko da shi kuma ya san amsa shi ne maka tambayar in ka bayar da ba shi ba ya san kuma ba shi ka bayar ba sai annabi shi murmushi ya ce yanzu da ya rada mun ta kunni sai an jibrilu wanda yake da ba sa so kenan da ba sa san jibrilu in ce ke shi kawo doka da sama mai ayi a bari za ka jima abin ya shafe shi jibrilu kenan tuba ba mu shi ne annabi ba shi amsa waɗannan tambayoyi guda uku ya ce lokacin da mutum yake jin iyalansa idan shi ya fara zuwa Allah ya kaddara aka samu ɗan a wannan kasuwar ɗan sai kama da babansa haka da ta fara zuwa shi kama da uwar shi haka ne ko amsa take ita ya ake yi kuma alamomin tashi a kiyama ne zai fara bayyana ta wuta ce da ta taso daga yammacin duniya ta fata ta kuma jama'a ta koro kawo yammacin duniya wutan nan haihu an kafa fassara ta wutan da yakin duniya na uku ne wannan yakin duniya na biyu an inda ya tsaya an yakin duniya na ɗaya an inda ya tsaya yadda ƙasar ta suka mallaki mutum makamai kuma da duniya ta ta farfasa suke daɗa kuma suke zafafarka suke bori don tabbatar da yakin duniya na uku so ba kun ta ina zai faru ba kuma ta ina zai tsaya ba kuma a kasuwa ya za su tafi a wannan yakin ba kuma da ba a da makamai mugaye irin na yanzu an ga irin asarar ɗan adam da aka yakin duniya na farko ya kai sama da mutum miliyan ashirin da uku yakin duniya na biyu an halakar da sama da miliyan talatin da biyar wanda shi an ɗauki shekara kusan shida a nadinsa daga alif da ɗari tara da talatin da tara zuwa alif da tara da arba'in da biyar wanda abin da amurka ta na jefawa wasu birane guda biyu fukushima da nagasaki a cikin japan wanda suka kashe sama da mutum miliyan guda rana shi a lokacin yakin da dama japan ce ta saurin kai sai saranda saboda wannan fata-fatan da aka yi musu gaji guda gaba ɗaya an kone shi da matoka to wannan shi ne kai karshen yaki yakin duniya na farko kuma an fara shi alif ɗari tara da sha hudu aka fara shi alif ɗari tara da sha takwas shekara hudu ana yi shi ne da ake tunanin abin da zai faru yanzu shi ne yakin duniya watakila shi ne abin da ake nufi da wuta za ta tashi daga yamma shi yammacin nan da mutan makaman su kuma nan ne kaɗan ya yi yawa na gabas akwai talauci amma su zaman lafiya sai kuma akwai arziki da yawa amma kuma akwai rikici da yawa ga masana'antu da rigingimin kuɗi ga na ƙasashe ga na kaza iri iri ce wuta ce za ta taso kuma wuta ce dai an dai fassara da ba don alam da abin da ake nufi da wutar wuta ce ta gaskiya wato wuta ce wata ake gani da ila kuruku ko wani abu aka ba wa sunan wuta kamar daki ko kaza shi ba wuta ne na uku ya ce in aljanna in sun shiga aljanna abinda za su fara ci hantar kifi ce akwai katon kifi za a yanka shi a zaro hantarsa duk yan aljanna nan gaba ki eh kafin kifin ya fi duniya ke gaba ɗaya hantar za a zare ɗawa kowa ya ci ita zai fara taɗi da tashi baki kafin a fara cin kayan gidan aljanna da shi ba a tashi baki sai ce ko ni dakan babban malami ne na yahudawa ba ba su san zan musulunta ba yanzu in suka ji labarin kira musulunta sun san su da sharri da ƙarya za su iya kiran min ƙarya su ce wani abin kunya na yi na ji kawai in zo in musulunta ba ta ni a wajen mutane amma yanzu zan buga a bayan aure ka a kira maka manyan malaman yahuda ka tambaye su tukunna ka ji matsayin a gurin su sannan sai in bayyana musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin da yahuda suke taruwa a cikin akwai ga manyan manyan malamai daga cikin su a taso suka mu sai akwai wani ana kiransa abdullahi bin salam kun san shi ce kwarai da gaske da matsayin sa a cikin su suka ce babban mu dan babban mu kan babban mu taɓa kunnen babban mu malamin mu dan malamin mu jikan malamin mu taɓa kunnen malamin mu mai darajar mu dan mai darajar mu jikan mai darajar mu taɓa kunnen mai darajar mu kun ga yabo ya kai sai in ya musulunta fa suka ce ina ai Allah ya yi shi musulunta sai ya fito shi ashhadu Allah la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah lalataccen mu dan lalataccen mu dukkan lalataccen mu ke taba kunnan lalataccen mu dan take fa har sun canza sai cewa manzon Allah hada abin da nake gaya maka ya rabu da haka kawai suka jira musulunta za su kai mun shari'a yanzu kana ji a gaban ka suka yabe ni amma da suka jira musulunta jibi sharrin da suka yi min da kaji da kanya da sauransu shine ake bada labarin sa anan yake لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة جئته لأنظر إليه أنا جو دنا كفكر فلما استبنت وجهه نشد لفكر كفكر لما أكري لإتا نشد لإتا أين جنت عرفت نسم أن وجهه ليس بوجه كالغالب ba ƙarya ba fuska ce makaryaciya ba wani wajen kasabin ba ainihin wato fuska ce ta mai karya ba kuma wata kira'an bi wajahin kazzabin ko bi wajahin wajahi kazzabin wajahin kazzabin mukafin kenan da mukafin kenan wajahin kabirin kuma ita da mautu wato fuskar ba makanciya ba ce ko kuma ba fuskar makayyaci ba ce حدثنا به القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله قال حدثنا أبو الحسين السيرتي وأبو الحفظ بن خيزمة عن أبي يعلى البغدادي وعن أبي علي السنجي عن ابن محبوب عن السنجي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن عوف بن أبي الأعرابي عن زرارة بن عوف عن عبد الله بن سلام الحديثة عن أبي حنيفة التيمي أتيت النبي يتناظر من زن الله صلى الله عليه وسلم وإذ لي تاردني أفي أن أعلى فأريته سيأك نولا من زن الله فلما رأيته لوكتن دنجا من زن الله صلى الله عليه وسلم هذا نبي الله سمع بني بن دليل كبيرة نسي وانا الدليل ورعى مسلم وغيره أن ضمادا لما وصل عليه لوكتن ضماد جن ثعلبة العبدي أنت أبوك مرضى الله عليه صلى الله عليه وسلم كافن عن نفسه يقول يا مسلمك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله قال له اعد علي كلماتك هؤلاء فيما يتولى الكلمة دي وما يتولى دي فلقد بلغت بلغت قاموس البحر والله كاتب دورا كوبي وانا كاتب اكتبوت يا كاتب وانا الكلمة كاتب خافي يدك ابايعك kan hadirinka in maka shafa na musulunta na yi kalmar shahada duk abin da ya gashi ba musulunci ba da shari'ar Allah قال جامع بن شداد قال رجل منا قال له طارق قال مسلم اسلم عليكم طارق فاخبر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه وجد الاباري بعد منظم الله مدينه فقال فقال هل معكم شيء تبيئونه kuna ganin abin da za ku siyar suna hazal ba'ira ba wannan raƙumin na siyarwa ne kala bikam nawa za ku siyar suna bi kaza wa kaza ku ɗauka kaza wa ɗabbin samrin amma za a biya mu ne da dabino ta ƙi za a ba mu na dabino a da bi kaza haɗa da kuɗani ya kama ragamar wannan raƙumi da fara ƙasar madina ce ya tafiya sa bai ba mu kuɗin ba fa sai muka ce duk ina min rajulin mun siya mu da wani mutum raƙumi ya ta gari ba mu sani ba man zuwa ba mu san kowaye ba kuma ya tafi mu san tsaro ko ba zai dawo ba wa ma'ana za'inatun tare da mu akwai wata mata tana kan darbo ta kan rafuni za'ina tana cikin da ta tashi ta kasu ta kanta Allah ce take ana ba'ina tun lufanin ba'iri in ya dawo ba ni ne na ɗauki lamuni zan biya ku kuɗin rafumin حيث وجه رجل مثل القمر ليلة البدر ما هنغو فكة سنة كالكالي سنة والوحيدة أحسك كما دوتا أجرا شابير لا يخيص بذلك الشكوى فأصبحنا فجاء رجل بتمر كذا وسوسين يا دومنا بسكينه قال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم مين زكاة من ظل الله زوا غريب يعظمكم أن تأكلوا من هذا التمر أنا جاء حكومة جديدا وتكتالوا شوك أونا حتى تستوفوا حتى تنتبه بهجنكم فعلنا من حقيقة إذا سؤال شيء سيكون قوشي سننكو بلا يجي لكم اللي رأي مكو Wata mata tun da su sanci ba take na ma ɗauki nauyi, ɗan fuskar sa mutumin shi. Wasu kabarin Jolanji na nufi amma na fara na zahu lokacin da labari ya ishe shi annar Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya da'uhu ila al-Islam. Manzon Allah yana kiransa zuwa da musulunci. قال الجلمبي والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أظن الشريف دني سوى كان سوى ولم النبي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول حافظ به فكبه مزيد الهيئة وسيا شيء جبهة عليه ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له وكما تبعنا وانا أبو بكر شفار عنوا وأنه يغلبه ولا يبطله yake irin jaye amma ba za ka yana alfahari mun ci nasara mun karkawa ne mun ne suwa ne su ne isassu baya fata haka mun ci nasara sai wa Allah ya kuma ya nemi gafara wa yabu labu kuma za ka ga wata ran an ci nasara a kansa fa la ya bujaru ba za ka ji yana raki kuma yana nisa ba wasu Allah haka wasu yau ma ka mutu shi da akwai ai alfahari in babu kuma ai raki sun ba shi da shi yau da shi a duk garin nan sai wallahi kasuwa ba ta tafiya wallahi abubuwa sun tsaya wallahi damuna ta mu wallahi damuna ta zo ko ta tsaya yake inda wani kan ce ka samu kuma suke gawa ka samu mun ji ka ga mana ba ka da shi Allah ya bude ma shi bude ma kana dawo kuma ka ga mana cewa yanzu Allah ya bude ma ka tarihantar da mu a cikin rashin ka ka samun ka mu ji shiru Allah ka ga mana ai ta rani ka ba mu ba yadda ka gaya mana baka da shi muka ce to Allah ya yaye ma to in ka samu kuma sai ka gaya mana sai to Allah kun kwaje maka da kai yawa na bukatar ka amma kada kuke faɗa ni shi ba ku bayani kullum ka ga kika da rubuto wannan da Allah abubuwa sun tsaya da mana addu'a to mun yi addu'a mun yi tawakkal da sunan Allah ba sai Allah ya ja ma bukatar sai mu ji ta ja ko ba ta ja ba ko ba ka yi ba ba ka ganin mutum ya rubuta ce malam satin shi da na rubuto na ce mun addu'a Allah ya amsa wannan addu'a ko dan kwa godiya Allah ya kara biya mana bukata har za a ji daɗi mu saka sai Allah yana karɓa amma ya biya din shiru bai biya ba mun ji labari eh sai ce to shi